الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجمع في سلمي ويسر لي أمري وأعلن عقدة لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا أشهد أن لي رب العالمين shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijira na mace salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da arba'in da takwas ga watan Mars shekara ta dubu biyu da sha tara da jariya idan ba a manta ba muna cikin wani littafi na al'adar mubarak littafin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari mun kuma yi darasi na mun yi darasi na arba'in da shida za mu kai na darasi na arba'in da bakwai hadisi na dari biyar da goma sha biyar babi na dari biyu da talatin da hudu babu wani yare su maruwa babu da yake magana a kan gaida mara lafiya iyalin maruwa gaida mara lafiya mara yake hadisana muhammad bin abdulaziz قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح اليوم منكم صائما wane ne a cikin ku yawa yi gari yawa ya azumi annabi alaihi salatu wasallam yayi wannan tambaya wane ne a cikin ku yau yawa yi gari yana azumi bana abu bakar ala sai da yana bakar ce gani bana man ada min kuma yau ma mariba ya da bai ji ta tambaya ta ji wane ne ya gaida mara lafiya a cikin yau wane ne a wannan yini ya gaida mara lafiya bana abu bakar ala sai yana bakar ce gani na biyu kenan قال من شهد منكم يوم جنازة wane ne a cikin biyar kuma ya je ya halarci gagawa wato waye ne je wato raka jana'iza a mabarka ya yi sallar gawa kuma ya raka ta kala abu bakari ya da abu bakari ya ce gani kala man al'amal yawan miskina annabi kuma cewa tambaya ta uku wane ne ya ce da mabukaci a yau talaka wanda yake bukatar abinci kana abu bakar kana sai na abu bakar yake gani duk gaba ɗaya kowanne daga cikin tambayoyin da aka yi duka sai na abu bakar ya yi wani da kana marwan marwan ibn muawiya yace balaka ni annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana na samu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a da hadi da kisa fi rajul wannan dabi'un ba za su taɓa haɗuwa a kan wani mutum ba wannan ɗabi'un ba za su taɓa haɗuwa a kan wani mutum ba fi yaumi a wani yini illa da aljanna ba sai sai ya shiga aljanna ba wanda zai haɗa wannan ɗabi'un guda nawa to ba wanda zai haɗa a yini ɗaya ba sai daga kullum rana zuwa faɗo wata ba sai sai aljanna ta tabbata a gare sai ya shiga aljanna wane mutum hadisi ne kuma wanda yake sahihi kamar yadda wato malamai suke fitar da shi dan imam muslim ma ya kawo shi a cikin wato littafin sa na sahihu muslim sannan abubakar ibn abi shayba ma ya fitar da shi a cikin littafin sa na al-musannaf hadisi na 516 حدثنا عامر بن ايوب Ahmad ibn Ayyub ibn Rashid al-Zabbi kenan a Shi'ari a Shu'airi ko a Shi'ari Abu Hasan al-Basri shi ma ce suka ne sai ki cewa kana haddana shababa shi kuma ibn Suwa wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da shida farkon karni na uku kenan farkon karni na uku قال إني حدثني المغيرة بن مسلم مغيرة بن مسلم أبو سلمة السراج الحكمة ديكي فيما يا بنت الدجي ana bi zubair da abu zubair an jari risala da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi sa'id annabi alaihi salatu wassalam ya shigo gurin ummu sa'id a wata ruwaya ummul musayyib a a wata ruwaya ya shigo gurin wato gurin wannan baiwa Allah wayyan wato tuzabziku a daidai lokacin tana wato shibri tana rawar tsari jikinta na kaɗawa shi ne ai yarta aini tana jikinta na kaɗawa jikinta na rawa fakala ce ce maliki bai wa Allah bai same shi ke kuma kala ce ta ce al'umma ummu bin jam ta ce ai zazzabi ne yake damu tana ta rawar tsari ya ce zazzabi ne akhza Allah Allah ya to da ta Allah ya kunya ta ta yau wulakanta wannan zazzabi in ji da ita ummul mutai zazzabi da yake damu da wannan la'anan nan zazzabin Allah ya wulakanta shi to da ta shi yake damu dan akwai ruwaya da ta rubuta a sai la barakallahu fiha Allah ya kwaje mata albarka shi wannan zazzabi Allah ya kwaje mata albarka ta faɗi wannan فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما sai annaba ne kira su fulani ce da kada tana faɗar wannan kalmar su yake da kada la ta subbiha kada ki rika zagin zazzabi ki rena zagin sa shi zazzabi fa inna wato tazabu qadayal mu'min domin shi zazzabi yake tafiyar da zunuban mu'minai in kika tsine wanda kuma ya riga ya barbace ina za a yi saboda haka shi yake tabi da zunuban mu'minai kama ya zahabu da khiru kabatul hari kamar yadda ziga jiki yake tafiyar da dattin karfi idan aka sa yanzu karfe mai tsada a cikin wuta in Allah ya san yayi ne yanzu aka kankare shi zaka yi mamaki to kamar yadda wannan ziga jiki yake kawar da yake kawar da wato a dattin jikin karfe haka zazzabi yake tafiyar da wato zunubin mori ta yi ta hadisi da muka wuce a baya baya da zafin bala'u da mu'mini wa mu'mina ko kuma fi nafsihi wa hali wa malihi ko bala'i ba zai jarba ba za ta taɓa gujewa a kanka ba kan kanka ko kan wani ɗanka ko ɗayan ko wani naka ba ce sai Allah ya kankare ma da zuwanka sai ka haɗu da Allah ba da hukuncin sarki ba ka da zunubi ko ɗaya saboda wannan ne jarrabawa da Allah ya maka saboda haka ka ga ba a zakin ciwo domin wannan ciwon da ka san yana alherin da ya janyo maka ba za ka ci ne maka in sauki kake so ka roki Allah ya yi ma amma kada ka zaki ciwo wannan tsinan nan zazzabin ko ciwon kan tsinan nan ciwon kan za ka ji mata suna yin maka saboda haka babu kyau saboda yana tafiyan ma da zanubin ma bayan bukari imam muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul adab nasa ibn hibban ma ya fitar da shi hadisi na dari biyar da ya ji da kenan kamar yadda muka faɗa hadisi na dari biyar da ya bakwai hadathana ishaq قال اخبرنا النضر ابن سميد اخبرنا عمار بن سلمة عن ثابت الهلالي وبدل من انس بن مالك عن ابي راجع ana abi hurairah an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo kira da yaji Allah tabbata gare shi yace yaqulu Allah hadisi kenan wanda yake hadisi da yake kudi a wata ruwa yaqulu Allah yawmal qiyamah Allah zai faɗa ranar alkiyama me zai ce wato istaqa amtuka falam tu'ini zai ce wa bawa kai wani na ne muka ciyar da ni amma muka ciyar da ni ba Allah zai faɗi wannan kalma alhali mun ga Allah baya ci baya ja to amma me ne dalili za mu da gaba qala fa yaqulu bi ruwayi yace fa yaqulu zai ji mutum yace ya rabbi ya ubangiji wa kaifa istana'u da ni a a ta ya gane mutiyarwa ta ya ubangiji ta ya wala ma ya muka kuma wacce da kaiwa wa anta rabbul alamin alhadi kai ne ubangiji da kai ta yaya hali yace amma alimta anna fi fulana baka san cewa bawa na wani ba ittaqa maka falam tudhu bawa na wani ya ne mutuwa ka ba ka kike shi ne kuma kana da halin cewa amma a duk da annaka lau kunta al'amdahu law wajadta zalika indi baka san cewa da ka ce da jiwa da a guri na zaka samu ladan ba ni zan baka ladan ba shi zai baka ba baka san da haka ba ibn adam ya kai dan adam Allah ya kuma faɗar wannan kittas kai tuba wannan zaki ne na ne muka tayi da ni kai tayi da fa kana ya rabbi shi ba wa shi wa kai ba asqika wa anta rabbul alamin ta yaya zan shayar da kai ya ubangiji alhali kai ne ubangiji da kai bai kula zai ce ina abdi fulana istasafa falan zaki bawa na wani ya ne muka tayi da ni kai tayi da ni amma a dinka annaka lau kunta da kai da hula wajen da zai ga yi baka san cewa da ka tayi da jiwa a guri na zaka samu ladan ba ni zan baka ya bula adam ya kai dan adam maritu balan da hudi shi ne ma da kai na yi rashin lafiya baka je ka gaida ni wanda ubangiji la haula wala quwwata illa billah قال يا رب في ثياب وجدي كيف اعود ta yaya zan kai da kai a wajen ruwaya wa an da lata wuri zuwa hali ba ka rashin lafiya ba wa ya ciyawa wani ta yaya zan kai da kai kai da ba ka rashin lafiya wa an da lata wuri wa an da rabu da alamin alhali kai da ubangijin da kai alibi da ba a da ana abdi kula da mariza ba ka san cewa ba wa na wani ya yi rashin lafiya ba ba ka sani ba walau kun da hutahu lawajen da zalika aini da ka je ka gai da shi da ka samu haka a wajena an wajen da ni inda ko da ka same da a gurin mara lafiya a wannan hadisin turji kaga wannan hadisi ne wato wanda yake in mutum zai da dabbobi domin a cikin wato kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki na abubuwa da kai ba mu je ko kiyarwa ka duba ayoyin kiyarwa a Qur'ani sun kai da yiwu da rawa ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min ma razaqnakum wa anfiqu haka kai ta dubawa bakal alladhina yunfiquna amwalahum in aka sa ka magana lakta akan kiyarwa sai ka ga shi da jawo aya Allah ayoyin da suke magana iza da rakiri ko inda rakiri suna da yawa sosai to saboda haka wannan shine abin da wato ya kamata mu duba ciyarwa babban alheri ne a gurin ubangiji ba wani sarki da zun da daga wani yari take wani yaro wani labari da labari ya daga mu hankali wani bawan Allah ya ce wanda ya sako abin na zai shi wani ba da muna harkar da awa sai su ya ji a nan wajejen kurbi wajen da kara ya ga wata ya ga wani yaro ya zo ya rafi a daidai zama yaron ya daidai a daidai zama zai yi rinta ballon kun na ana tsadewa cikin direba sai yake manzo bai bai zai ce shirin zai ce wurin dauke ba sai biya da yana cewa wallahi in na samu dama sai na rashin mutum in dai Allah ya bani dama ya ara mu yace yaro karami ko da shi kara ko wanda ne ba yace sai da akai gaba shi wannan da yake cikin sai yace da shi ba Allah ne ba ne yace ne ra shi mun zai ba da shi ne yake wa wannan kalmomi yace bai san lokacin da yi biyo kalle shi ce wallahi ba ka da imani ma ne ji bai ce wallahi ba ka da imani yace sauke ra'a kawai sauke yana dawowa sai ya dawo gurin yana zuwa sai gaba ya sai shi ma ya fata wa a wajen ya dan nan wajen zan dorayi ya ta tafiya a sama yace zai yi tafiya sai kuwa yace wallahi ya san lokaci ya kai wajen muke a kai dole abu yana tafiya a kafa kuma ya yi yanka kafa wajen loko saboda ya tambaye ina yake zai kai da ya gaya ma gurin da zai rage ya abu da abu zai zara cewa hanya ya fi ce ta kuwa kawai a hawa ya ce sai da yi zaɓa wajen gyara yana ganin da ce ta fi da kai ba kai ne ta zuka ba ba a riri ta wuka ne ba kuma da kanka hanyar za a zai ce ya ji ne to me kake yi ji ka ga nan wannan abu da wannan da kai a nuna ya ce kullum kullum ina zuwa gamo a wurfi a gidan ba da yanzu ya ce bayan bayan jina ya rasu ya ce babu da kowa kuma ba wanda yake ce ba kawa ya ce sai na je na karɓo wannan abincin kullum tana ba ni naira hamsin na hawa ne ne sau ba ne ko dai talatin ko rigira a kai da na dawowa ne a ko da ba hawa idan babu da su idan da kuɗi in je kuɗin bai da yawa in je a wato a aban dawo a hawa saboda kai su zauna da yawa ne a cikin buhun da yake abincin ne na karɓo zan je ka yi na ji ba ba kai wala san yanzu kan ne na da mahaifiya ta suna cikin wani yanayi yaro ƙarami sai ce na ne gidan na ku je ba zuwa gida a nan waje da ruwa sai ce waje suka ɗau wato a ne da suka je suna zuwa sai tarar da uwar yaron da yaron guda biyu suna ta kuka a tsoro wannan kananan kannan na suna ta kuka wannan gani shi wannan bawan Allah su ciwo da yara kawai sai ta fito tana bawan Allah ba ne wani abu ne ba ba shi ce ba komai ba sai ce na ga yaran nan ne kinji kinji kinji kawai sai ta za kuka ta ce ta kana rantsi da Allah ta ce ka ga yaran nan shekara ko uku ke ne yanzu da mutuwar mijina ta ce gidan haya muke ta ce kuma ba mu da wani abu da muke yi sannan kullum yaron nan da yake zuwa ya karbo mana abu a gidan ba ya su na sarka ba dan wanda yaro ba za mu san yadda za su yace wallahi bi san lokacin da yayi yana kwana ba ya dauko wani abu da yake cikin ya ba yace yaron nan yana makaranta yace tunda baban su ya rasu ba kuma sai kuma makaranta da makwada mutu a cikin mutane yake sai yake to shi ya dawo alƙawari zai bai da yaran makaranta kuma da abin da Allah ya wuri wasu zai saba a wannan safiyar da shi ba wannan labari da na karanta a social media da ya tayar min da hankali irin wannan labari irin wayannan yaran su ne irin yaran da ko mai time bomb da ake faɗa ba su ne yake cewa time bomb makota yanzu a ce ba wanda zai ke ba da abin da an yi magana yanzu akan matsalar zaman makoki misali mutane su suke gardaga da zuru wannan abincin da za ku cinye musu a zaman makoki misali su mana dan kwana biyu a karfafa al'ada a cikin kayan zaman makoki ba za a ƙara kula da ba yan shekara hudu ba su da kowa yanzu ba wanda zai iya ba wanda zai iya kallo a lokacin da yaron nan baya zuwa makaranta ya kamata mu tuntuɓa mu gani ne matsalar babu yace wallahi wannan kudin da ya ba tambayar wa Allah na hage doye ba gurin kukari hage doye ba gurin a cikin garin Kano ba wai a cikin ruwa a cikin garin Kano kuma a garin Kano ba a cikin kudi ba a kauye ba Thank you. kana so ka ce waye shi ne wanda ya san yi abin da ya kamata ko yanzu ko mutum mu zaɓi ko a ƙauye yake haka ne ko a ƙauye yake mutum zai je maka da kuma da shi ne da kuma amma wannan masifa wato abin nan ya tsaya mun kware da gaske muna gani yayi wallahi ko ni a nan nan islamiyya ina da yaran da su karɓa kafa wallahi a yanzu na yaro ne zai zo ya kawo kansa saboda ba wanda zai kawo shi ba na wanda a kowace rana wani yaro zai wuce ni da kai na muna tsaye ni da kai yaro kawai yana ya zo ya wuce wannan da haka duk kayan da shi mataki shi ne ke cewa ta ga yaron nan ba makaranta amma ba da ke kuma dawowa nan kare ita bai shi ke shi na iyayen wallahi kamar ya ji ne muke yana nesa da mu kawai ba ƙara ganin da mutum zuwa ya kai zuwa kai ce ni ce mutum yana zuwa daga makarantar ina iyayen da yake baban da babu ka bai ta wuce ta duk sai da cewa yaran da ka ga yaran da ba bibiya ba zai iya shiga layin ke jaye jaye don hanyar ce to wallahi da kaje da sai da rage mu shi ya kawo kan da nufi kawai yanzu na yi rijistar sai da ya zauna yake karatu kuma kile yaran kun yi rage da zuwa nan ba a cikin mu da muke kile mu musulunci ko da yake musulunci a waki to akwai wata da sani wanda wannan ba za ka gaya ba sai ba uwa ba uwa a gidan da take kwana akwai ɗan uwan da namiji mace ce tana da kuduwa har yanzu ta kai shekara ashirin da wani abu ɗan uwan da namiji wallahi na ajin kowa mutu ba a baya ba da Allah ya sa ku ce mai tarbiyya ba ni da ita take tana kuka take yin malam wannan in ba da Allah ya sa mutum yana lura ba ai ko ka mutu ke mutu ce ba ta da wani daɗe mutum ɗaya ne ya rage kuma a gidan suke zaune saboda gidan da iyayen su suka mutu aka raba gaya su taki ne da ita guda ɗaya ka iya cewa zaman kanta ce Allah ya sa ta dan yi karatu dan ta ina da ta aka Qur'ani ba ta kusa da shi sannan tana karatu shi ne aka samu take zan koyarwa ana karba da wani abu shi take shi da kai tana da wata ruwa guda ɗaya da ta rage mata a wajen wani gari haka wato a nan waje don ɗaya da kira ko ido ko wando ta rasu ita kaɗai ce da rage mata wannan buga bugar da take yi take samu ta sha wuce har yanzu na san ta dan ni na goyi da ita a cikin a irin wannan society da muke zaune a irin sa wanda kamar yadda muka faɗa da yawa mutane ba sa fahimta mutum ya fito da roƙon rufe shi to a ce idan kuna zaune da mutane ko abokin ka ne ka yi lura da cewa wai sana'a da yake zai karɓar ta me ya karɓar ta ya yi zai iya rike kansa ya taimaka wani ya kamata ka kalli wannan ka ba shi abin da za ka taimaka wani ya ƙara samun jari mai ƙarfi wanda shi ma zai iya taimaka wani amma Allah ya yawa ba ma wannan dabi'a ba to saboda haka Allah ba wajen sarki zai goranta wa wato dan adam cewa baka ciyar da shi ba baka jayar da shi ba baka gaida shi ba shi da lafiya ba kuma ciyar da ubangiji ba wajen sarki shine ciyar da bawarsa shayar da ubangiji ba wajen sarki shine shayar da bawarsa gaida ubangiji madaukakin sarki shine gaida bawan sa ba shi da lafiya wannan su ne abubuwan da ake bukata a gurin mu mu musulmi wannan hadisin bayan imam bukhari muslim ya fitar da shi a cikin hada sannan kuma abu awa na ya fitar da shi shi ma a cikin albiru wakila حديث لا تجد يرد جاءته حدثنا موسى بن اسماعيل كان حدثنا ابان ابن يزيد ابان ابن يزيد العقال جمعه في كلامه جواب الله كان سيدا كلامه نعم قال إن حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسماني ana bi ta yi na da bi da na ga da da audul marida annabi yake ku gaida mara lafiya ku gaida mara lafiya wanda ya aul janabi sannan kuma ku rika bin gawa ku rika raka gawa maka barka yuzakirukum fil akhirah domin haka yana tunatar da ku lafiya duk wanda kaje yana zuwa makamata amma baya tunanin lahira su zuwa ta bashi da amfani an a kamar za a ce an sace waya an kwakule wani aljihu a wannan zuwa wanda ya je zuwa game da akwai ko kawai mutum ya je ya ware rington mara daɗi a ta kiran zaure yana ta amsa kira wannan ba wa aji a tare da kai kai ai ko ba komai wanda aka je din ka jaje ta mu ko na abu ne ka dan musa wayar da asali amma sai abu da ka ya zama ruwan dare za a ji ko mutum ma ya mai da makawata wajen kijirar sun tun da ta za a kai gawar sai a kiran su yana ta cewa ai wallahi kuna makamarta ne ruwa da yake suna makamarta yana ta wata hira da ba ta da za mu hallala abin da hira to ita zuwa makamarta wa'azi ne domin abin da ake so ka koya shi ne na farko ka gane cewa wannan da cikin kabarin ba ya gamu da wuta ruwa da bukatu da su na farko yanzu ya tsantsanta ɗakin mutuwa kai ba ka san ka ba sannan abu na biyu ya shiga wani irin rami da kai baka taɓa shiga ba sannan abu na uku ya gamu da mala'iku mun karin wani irin wanda kai baka gan su ba to wannan kana tuna su zai ma wani zai ma wani sannan ya tuna san da kai cewa a ce rayuwar da gaba ɗayanta daga kiran sallah ne zuwa tare sallah ya aka yi rayuwa ta zama daga kiran sallah zuwa tare sallah malamin ka ce shi ne da aka haife ka amma kiran sallah a kuɗi ba za a tare sallar basirar da ka mutu kawai da hannu tayarwa ba a gindi je ne gaba ɗaya rayuwar ta ko daga kiran sallah ne zuwa tayarwa ko ba haka bane an yi aikin mutum an mai kiran sallah sallar ce ba za a tayar ba sai ka mutu har yanzu jira ake kana mutuwa sai a dada wannan kiran sallar da aka yi yanzu ta ne ta za a yi shi ne fa rayuwar gaba ɗaya ta gaba ɗaya rayuwar ke to annaba ne ta so tana ne tana tunatar da ku lahira ita mutuwa حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه ابو سلمه كذا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي في ثلاث كلهن حق على كل مسلم abubuwa guda uku gaba ɗayan su haƙƙi ne akan kowane musulmi na farko a yanar tulbari kai da mara lafiya wata hudun jinazati da kuma halartar mutuwa gawa wata kimitu la'adin da kai da mai atijawa idan halidan la'a a wajen amma idan ya gode wa Allah idan ya atijawa ya ce alhamdulillah to shi ne haƙƙi ne ta amma bai faɗi wannan ba to abu bai hau kansa sai ya yi hamdala ya ce alhamdulillah sai kuma ka ce ya hamu kallafi ko ya ce ya yi kuma lawo wa yi su ne ba da haka ba hannun shayi shi ne wato wato bai da mara lafiya da an yara sun mari bai da mara lafiya shi kuma bai da mara lafiya an gaya mana adabinsa a baya babi na ɗari biyu da talatin da biyar hadisi na ɗari biyar da ashirin babu du'a'i na alihi lil marid lil shifa babu da yake magana akan addu'ar mara lafiya me kai da mara lafiya kai addu'ar da bai gaisuwa ga mara lafiya zai yi wa mara lafiya dan gane da waraka shine idan mutum ya ji sai Allah ya baka lafiya ko da wani Allah ya yi duka wannan kalmomi ba sai da larabci ba Allah ya tafi ka wajensa Allah ya kaza duk kalmomin da ake fara a wata irin wannan kalmomin حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن الحميدي a lokacin da cewa kai ba wani kai ji sanin fikiyo a wani sa gaba daya ya fi kowa sanin fikiyo kare yace haddathani salatatun min bani sa'id yace mutum uku sun lantar da ni daga ƴaƴan sa'ad bin abi waqas ƴaƴan sa'ad bin abi waqas za mu dawo mu zuwa yi ba za mu biya ne sa'ad bin abi waqas ƴaƴansa kullum yi hadisi wani hadisi kowane yana zantarwa cewa ya yaji ne daga mahaifinsa kowane daga cikin waɗannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da kala ala sa'adi ya'udu bi makka lalle annabi alaihi salatu wa salam ya shiga gurin sa'ad bin abi waqa dan ya gaishe shi a makka ba shi da lafiya sa'ad bin abi waqa yana tsaya da akalatul mubashiruna bil janna kuma yana cikin mujabu da'awa wanda suke addu'a Allah yana roƙa mun ba da bukatar a baya ko mun ga wanda wanda wato wani ya taɓa wannan aiki yau da jiya sallah ba matsawarci ne mun karanta wani hadisin a baya ba a mun karanta shi a cikin ruwan zauta da nan na san ba da zauta da zaka da muka rubuto hadisi na dari kudu da tasa'in da tara za ku iya tunawa hadisin aisha yarda yau mun ba da zautar jama'a har muka ce ba shi kadai wani sa'id bin sa'id asiyar akalatul mubashiruna bil jannati wa haka sa'id bin zubair shi ma yana cikin mujabu dawa suna da dawa to shi ne yake cewa annaba ne za ta tsara ya shiga gurin ta dan ya ga shi bai da lafiya a makka babata sai kawai ya bace da kuka fakani sai annabi ya ce ma yi buki menene ya sa ka kuka me yake ba ka kuka قال زيد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ina jin tsoron dangane da mu a garin da na yi jira na bakar saboda Allah. Domin kun san an yi jira wato fadalarta daban alwajibu da gajina alkur'ani ya yi da yawa. Hatta ciyarwa Allah cewa yi ba daidai yake wanda ya ciyar kafin a yi mutum maka da wanda kuma ya ciyar bayan ta. la yastawi minkum man anfaqa min qawli al-fath to to da ka ba ke suke ba kuma da Allah bai ce la hijra ta ba'da al-fath babu wata hijira bayan an buɗe ba ko domin ladan hijira lada ne na musamman al-muhajirun wal ansar kowanne har ta taura ake tsakanin su zuwa ga walala sannan kuma abu da biyu abu da ya yake wannan magana saboda haramun ne kamar da Ibn Abdul Bari ya kara shi a cikin sa haramun ne wanda ya hijira ya dawo maka har haka annabi ya bar doka duk wanda ya hijira ya bar maka saboda Allah duk da cewa maka da bu Madina banala ban a gurin dukkan manyan malamai banda Imam Malik da yake garin Madina da maka banala to saboda haka wato annabi ya ce duk wanda ya zo aikin haji bayan hijira ya yi babban maka da yadda madina ya zo aikin haji ana gama aikin haji haramun ne kara kwana saboda uku a cikin maka ko umara ko aikin haji akwai hadisi ga tafi da yaro haramun ne mutum ya dawo maka ya kara saboda ne wato kabar da ne saboda Allah amma ana magana a yauje lokacin garin bai gama zama garin musulunci ba a wani lokaci amma bayan ya zama garin musulunci wannan dokar ta kawo ina ba ta fahimta saboda haka sai ta bi da bi wa kan haifafan maka ne to sai ya zanto sai za kuka saboda ya zo aikin hanci rashin lafiya ya baki ja bayan da yana madina to sai yake jin tsoron ya mutu a baka ina ba ta an gane yawwa to me ya faru bara mu ji kama ma ta sa'adu kamar yadda sa'adu ya mutu ta ji ko wanda sa'adu sa'adu yana da sa'adu da sauna Sa'ad ibn Khawla mutum zuwa ya bin Aslan ya rato kun biya a wasu hadisin da Umar da aka a wannan majalis wanda ya rasu ne a hajjatul wada in kana so ka dan dan tarihi daga kuma kira da ibn malakoti ba tsafwa na ibn Jawzi to sai yake cewa a daidai wannan lokacin a bai samu damar yin hijira ba har ya mutu lokacin da ya zo wannan wurin sai imamu bukari yake cewa to kuma ta ne gudu kaula ba ya je yakin badar sannan sai ya koma maka ya mutu a wato lokacin an samu tattauci na wato kai haji da ake wa musulmi da haka da ya je garin rashin lafiya ya mace shi to sai Allah madaukakin sarki ya karbi ransa to shi ne shi sa ni ibn abi waqas yake jin tsoron kada shi ma ya je ya mutuwa irin ta sa ni ibn abi waqas kamar ya ga irin ta sa ni ibn qawla kamar ya ji shi wato ya mutu a a maka shi ma ya je ya mutu a sai ke jin tsoron haka to nan da nan yana annabi alaihi salatu wasalam yana jin wannan sai yake cewa da shi Allahumma tisa'ad shine ma'anin kai Allah ka bawa ka lafiya saboda yana jin wannan tsoron Allahumma ji sa'ada Allah ka ba ka lafiya a wajen ruwaya sai ne tura hannu da kan kirjinsa ko a fuska in ba kuma da wani ko mun daga in ba kuma da ba har sai da aka kai gabar da a daidai lokacin yana cewa wato bai guje ba yana jin sanyin hannun annabi alaihi salatu wasalam har ya zo mutuwa mun bi hadisin da hadisi na dari hudu da tsayin da tara hannun da shi ne wanda suka ce ya halatta ka je yi wa mara lafiya ka ɗora hannunka a kansa ko kuma ya halatta sannan ba tare da ka ɗora hannunka ba kai masa addu'a ya danganta da yanayin da aka kafa kai kuma shi ba da su namiji da namiji ba wato mace ba saboda wannan hadisin da muka wuce a baya to sai da annabi yace Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allah ka ba ka lafiya Allah ka ba ka lafiya Allah ka ba ka lafiya to uku sai dai ba wannan kalma to uku to shi ne abin da muka ce ya halitta kai da hausa Allah ka Allah ya yi ya ba da lafiya ya saka ba dan addu'a ya yi fa kana da yace limanul kafiru ina da dukiya mai yawa wa yaridu min ibnati ya ta guda daya a wajen ruwayar bukari an bada sunan yar aisha sunanta take za ta gaje ni aba auki limani kulla gaba ɗaya dukiya ta rage wasiya da ita gaba ɗayan ta قال لا أتي أتبي قال سيدي فبالثلثين to biyu bisa uku ba a kasa gida uku a dole kala la annabi ya ce a kala fa nisku ta ce ce to rabi ba kala la ya ce a kala ce ce fa sulusu to dai bisa uku ba kala sai annabi ya ce a sulusu dai bisa uku to wa sulusu wa sulusu kabiru dai bisa uku ma dai da yawa in sadaka in sadaka ta kamin malika sadaka ka sani cewa wato sadakarka wato daukan wani abu a cikin dukiyarka ka bayar wato ga wani sadaka ne ko shakka ba wa nafaka tuka ala iyalika sadaka daukan dukiyarka ba ka bawa iyalinka shi ma sadaka ne domin wani yake wai ce bane da yake yi wa ya kai gida a ci sai ce su ba abin da suka sani jiri a zuwa kawo idan ba kai wannan dan neman lada ba kaga wajibi ne a kan kafiyarwa idan ba kai dan neman lada ba ba za ka samu lada ba isa duk wanda kaje ka karbo salari za ka je ka yi wuce bane ka sa a ranka cewa aikin lada za ka to sai Allah ya baka lada kai iyalan ka su ji daɗi da zama ka samu lada in ba da haka wuce wallahi za ka yi ta zubar da abincin ba lada kuma dole ne duk wanda za ka ji wani abincin ka ba gero dawa ka kawo gida to ka sa a ranka cewa aiki ne na wajibi kuma dan lada za ka yi dan wasu ba za haka wannan niyyar yanzu dan babu wannan niyyar kuma ba za ka samu lada to shi ne annabi yake kira zan da cewa abin da zaka ba iyalin ka ba ai sadaka ne ba wai iyalin da zaka yi ba ka bayar a wani kar ka zama inuwa kikiya ko inuwa kadar ku ba da inuwa kikiya da ta kadar ku mun na ja mu da wannan kalma inuwa kadar ku mana ne inuwa kadar ku yawwa kada karuwa kaga inuwa kikiya yanzu tana son a wani zai koma gefe ki shi ko kadar ku zama tsaba ku guda inuwa inuwa da gaba ɗaya tsakiyar ruwa take zuwa da kai kamar wuce za ka wuce za ka ga ruwa inuwa tana can tsakiyar ruwa wannan wannan zai da kwarai kuwa to ba wani ka ba ka ya to wani ba inuwa gidi ya bane inuwa ka da ruwa to da sabon bukuta don mutum to kada mutum ya zama haka zan so iyalanka suna amfanuwa da shi to ji annabi yake tuna maka cewa lalle sadakar da zaka yi ba ba iya ta wajen kawai ka ba iyalan ka ba dukiyar ka ba iyalan ka sadaka wa ma ta'kulu mar'atuka min ta'amika laka sadaka abin da zaka dauka ka ba wa matar ka ba sadaka ne bayan ƴaƴa a kan wa innaka in jada'a halaka bi khair domin ka sani cewa wato ka bari iyalan ka cikin dukiya ji ne bi khair wa innahu li hubbi al-khair in jarasa khayra lil wasiyatu al khayr bi ma'ana al mal haka ba da rubuci ne ke duka al khayru anan in ba hu abu sani aka ce Allah ya ba ku alheri shi ne wani abu daban amma Allah ya aka da alheri in ba lalace yau fada wani lokaci yana zuwa Allah ya ba ku dukiya au kana da aiki ko kuma ka kyale mu ka kyale iyalan ka cikin rayuwa khairun min an tada'u yatakaffahuna an-nas shi ya bani kai daga kyale ya takaffahuna an-nas suna lika tabukan Allah ne wa qala biyadi ya yau qala biyadi ya annabi ya gwada kamar haka yana nuna annin da tabuwa ne su je su rika roƙon mutane shi ya bani kai ka mutu ka ban mutu wani abu da za mu ka amfana shi ya bani kai da ka mutu ka kyale suna roƙo kamar wannan misalin wanda ba Allah da tsawaya wannan yaro da muke bayani a karatu fito da haka wannan hadisi kaga wato yana da mu'jiza mai karfin gaske a kansa kaga nan mu dawo baya dan gurin da yake cewa ta fi da biwa ka lokacin da ya wannan rashin lafiyar shekarar sa ashirin da uku ashirin da uku talatin da uku a daidai lokacin yana ɗan shekara talatin da uku lokacin da ya zo yake wannan yake cewa wato a zai yi wasiya da dukiyarsa yana da lafiya annaba ne da su lafiya ce a to mu'jizozin da abubuwan da ake koya a ƙarƙashin hadisi shi ne aka ce kun san za a zina biyu a kan bai bar duniya ba har sai da ya ƙara shekara arba'in da biyar a ke cuta ba ku zuwa wasu da sai da shekara saba'in da takwas a duniya yau ɗaya ke shekara saba'in da takwas domin ya zo zamanin zai na abubakar umar Osman in za ku iya tuna ma a zamanin waye ma aka yi masa jari ko kuma a zamanin wa aka baki gwamna a Kadisiya shi ne wannan jarin da aka yi masa shi ne ya je ki Kadisiya duk gabashin duniya gaba ɗaya za a tuna shi wa kanti ya kai muku musulunci gaba ɗaya shi za a nuna wa ke ce cewa wa kan min sahihi mata min ghairi illati wa kan min sahihi a wa kan min sahihi sahihin ko ba ta tsarkin ne ma ta min zai rufa aja hina bi da jahil wa kam min sahihin ma ta min zai rufa lafi wa kam min sahabu sahihin aja hina bi da jahil nawa nawa ne aka samu daga mutum wato lafiyar salau ma ta min zai rufa lafi ba wani tsirari ya ce ma yaro nawa nawa aka ya ce ma mutum guda ayi kuma ya rashin lafiyar ta iya lokacin ce ba sani ba ciwon ciki ne za wani cikin dare ba wani sani ciwon kai zazzabi ba wanda ya sani ya mutu amma dai an rabu da shi da dare sai ce wa kan min zaki ne har aka yi da shi da dare nawa nawa aka samu marasa lafiya kai tsawon rayuwa da ta bi na biyar kan yana shekara talatin da uku har yana wasiya amma lokacin da ya warke sai da ya shekara arba'in da biyar ya kara don yana shekara saba'in da takwas ya wuce biyu kenan abu na uku a lokacin da ta ɗaya kan to za a jira biyu wa kan bai bar duniya ba sai da ya ƙara ya'ya talatin da biyar a kan wannan guda ɗaya ya auri mata goma sha biyu ba wai a tare ba ko wai bayan wannan ta rasu ko bayan sun rabu da wannan ya a'a ya'yansa maza zalla kawai maza sai da ya aiki ya'ya maza guda goma sha bakwai mata sha bakwai talatin da hudu biyar bayan aisha kun ga a wajen gurin aisha ce kawai yake so ya wasiya amma ana ce masa abu ne ta ayayen da maza akwai ishaqul akbar sannan akwai umar akwai muhammad akwai adil akwai ishaqul akbar sannan akwai isma'il akwai ibrahim akwai musa akwai abdullah akwai mus'ab akwai umayrul akbar sannan akwai umayrul akbar sannan akwai amr akwai imran akwai tarihu akwai usman wanda shi ya yi tsari sannan mata ku akwai ummul hasan al-kubra sannan akwai hafsa akwai ummul qasim akwai kulthum akwai ummu imran akwai ummul hasan al-kubra akwai ummu amru akwai hindu akwai ummu subai akwai ummu musa akwai hafsa akwai ummu abu sannan akwai ummu ayyub akwai ummu ishaq sannan akwai ummu wato akwai amratu wanda ita makancewa sai a karshen rayuwar ta amra ta makance ko kuma aka ce ma makauniya ce ba ta kai sannan akwai hadi jahil wannan duk ƴaƴan waye ƴaƴan sa albina biwa ka to dan gurin da yake cewa haddathani wato talatatu min bani sa'd sai ta wato wanda suka zantar da ni mutane uku ne daga ƴaƴan sa albina biwa ka shine aka ce wato mutane guda uku nan su ne akwai shi wannan bawa Allah da muke faɗa mus'ab akwai mus'ab akwai amir sannan akwai aisha kamar yadda muke hadisin da waya su suka zantar da wannan hadisin duka kowa daga cikin su domin hadisin murtala idan ka kalla domin tuta da ake ba ta hadi a cikin to amma duka akwai ruwayen da suka zo suka nuna cewa ma'aikin su ne zantar da su kun fahimta da kyau saboda haka hadisi ne tsari ya yi gajen ba da haka ba duk wanda ya za hadisi ce da ya kalla hadisi zai ce hadisi ne mota wa mursalin bin sahabiyu laka wa kullu garibun ma rawa rawu faka saboda haka hadisi ingantacce ne saboda a wasu ruwayo kamar da muka je a dari wurin da sahin da tara hadisin Aisha Hessa ta ce ba da kunta ne wato ya zarta da ita ta jingira zuwa ga mahaifinta wanda su wayannan bayan Allah da ake magana a kansu su ƴaƴan nasa kamar yadda muka na gode na kamar kamar kamar yadda muke faɗa akwai shi Amir da Mus'ab da Muhammad Mala albani ne ya ce Muhammad a cikin yake cewa ba Muhammad bane Aisha amma shi Babu Lail Ilani cewa yayi wato Muhammad ne kamar yadda ya kawo a zaka bayyana imam muslim ya ambace su a cikin wato datar ruwaya su wayannan mutane guda uku shi amir ana cewa ya rasu a shekara ta ɗari da hudu bayan hijira muhammad da muka kuwa wato mazuga mun yi bayanin sa baya kamar yadda muka wato muka faɗa saboda haka wannan shi kaga ɗaya daga cikin mu'jiza ta annabi alaihi salatu wasalam yore ta annabi alaihi salatu wasalam yake kwantar da hankalin yake kwanciyar da hankalin sa ibn abi waqas ba da yake ji jawabu ne saboda Allah ya bar wa'ayi cewa shi fa sa'ad ba zai mutu a nan ba jawabu ne baya zo bayyana wa sa'ad shi da yake masa addu'a cewa Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya da a wata ruwaya har yana yin rasani ya rasa yana cewa kai can sa'ad bin abi sa'ad bin kaula da zai yi rasa maka domin ana kima mawa domin wannan falala sai kai wanda suke hijira shi baya ciki an cire inda ya dawo kake zo ba zai samu wannan falalar da Allah yake yaban almuhajiru da babban da ta aljina kaula to shi ne shi ma yake jin da kai tun kada ya mutu da ya mutu a irin da dan uwansa ta aljina kaula to saboda haka ko shakka babu wannan hadisi ne da aka koyi abubuwa da yawa cikin da kamar da Bukhari a ɗabi'a ta dama yana kawo hadisi gurare da yawa zai kawo hadisi guri bakwai a cikin littafin domin kowanne akwai akwai fa'idar da za ka amfana a babi na gaba shine babu fasul rayyanar tilmari babu da yake magana akan falalar kai da mara lafiya falalar kai da mara lafiya da sana musa bin ismail قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابي كلابه انا ابي الاشعث الزنعاني انا ابي اسماء شيني ابو بن مرقد الرحبي كده ثقه قال يجي من عاد اخاه كان في غرفه الجنه duk wanda ya tafi kai da dan uwansa mara lafiya to yana kurba yana cikin wato kurba ta aljanna قلت لأبي كلابة سمعت أبو كلابة ما قربة الجنة منين هو قربة الجنة منين هي قال يجي واتو واتو أم جناها غونجين الجنة ولد كذا كذا غونجين الجنة إلى سين غونج لبكا قلت لأبي كلابة أمن حدثه أبو أسماء shi abu asma da yake faɗa wannan hadisin daga waye قال يجي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma daga annabi saboda yana so ya dan wannan matsalar da ya faɗa ta karfin kiji da ai a ce me wato zaka ci abincin aljanna ko zaka kaza ba bai kuma shi za a ga ba ko waye faɗa sai ce ya ji ne daga ثوبان shi kuma ثوبان almajirin annabi alaihi salatu wasalam shi kuma ya ji da gurin annabi alaihi salatu wasalam to dan haka ne sai ya faɗa bare kuwa abin da hadisi yake nuna ke yanzu mutum inda ne ke bugai da ba lafiya sai ya mutu a wannan hanyar ana kyauta ta masa ta cewa to ya mutu wato ana kyautu da masa da cewa dan aljanna ne domin a hanyar aljanna ne saboda ne saboda ya tafi yana kan hakin da za a bude ma a jajjaji zai ga cewa a hanyar aljanna ne ni mu mutane yanzu baya ji saboda alkawari ba zai ji da wajen ya ba amma da zai mutu zai gane cewa to a hanyar aljanna ne wani ya je duba mahaifiyarsa to kaga luru na ranar da ke ya tafi duba mahaifiyarsa kuma ya rasa hanya wannan luru na ranar da ke saboda haka ga hadisi abin da yake nuna Allah ya yi masa da wannan shi abin da yake nuna yake haddathana ibnu hadith ibnu hadith sadiq ibnu hadith ibnu hadith sadiq قال حدثنا أبو أسامة عن المثنى شيء أنا في واقعتي wasu haka suka ce sunan su suka ce abu gifa wasu suka ce abu abbas shi ne sunansa na sai ce azun wa ibn sa'id yace ina tsammani ibn sa'id ya kare shi a dana abu kilaba an abi an an abi asma arabi an tawban an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu idan ka ce nahwahu da mislahu bambancin su shine zai iya zama wato nahwahu kwatankwacin sa amma bai zama lafzan wa ma'a wato wa ma'anar ba a lafzan kai bai zama dole ya zamto lafzan ba amma mutum lahu lafzan wa ma'ana da lafazin da ma'ana da yin ke ne shi kuma wancan ma'anar kawai na lafzan na tattari da na sassaki ko a da abu da ya suke nufi to dai wanda ya bayi da wannan kalmar wanda ya bayi da wannan sai a ce na kawo mithlahu kuwa kwabo da kwabo kwabo da kwabo ko kuma ya zanto kalmar ce a abin da ya za a kawo da domin wani lokacin da ya zama wato kalmar zai iya zama lafzan la ma'ana zai zanto na bari da ya ba ma'ana ba ne ba kamar yadda a hausa idan aka ce wanda ya yi bai wacce ma ta yi bai duk kalma da yake amma bari su yi ne na mutum ya kamata ka duba domin zai iya yiwa bari ta yi da juna biyu amma da namijin an ce ya yi bari ba wanda zai hango ta ko to duk kalmar ce za ta zo a wani to zuwa a larabci akwai irin wannan kalmomin da da suke kawo a turanci ka zai iya zama ya zubar da ke ya zubar da gero yawa ko zo kaga daga ji sai gola wai yaran matasa kenan saboda haka daga ji sai gola kawai ya ce ya fara me ya fara su in ka zo gurin da ke ya ce me ya fara shi ko mata ki da ce ai an zo daga shi zai gola ya fara eh malam umar ne kaftin ne ko shi ne to sai yake cewa wannan hadisin bayan bukari musulun ya fita da shi a cikin kitabul adab ya kawo shi domin a tasa ruwa sai ma cewa innal muslima idza ada ahawu muslima lam yazal bi ma'rifatil janna hatta yarji'a idan mutum ya tafi gaida wato mutum ya tafi kai da uwansa musulmi mara lafiya ba zai guje ba yana kan hanya aljanna har sai ya dawo har sai ya dawo haka abu a wada ma da imam Ahmad da Ibn Hibban duk su fitar da hadisi irin wannan Allah ya yarda Na'am, hadisi na babi na ƙarshe na ga da za mu tsaya a kansa. Shi ne babul hadisin babul hadis lil marid wal ali. Babun da yake magana akan wato yin magana tsakanin mara lafiya da mai gaida shi din. Ba a so ka je gurin mara lafiya kai ta damu. Ba a so. ko kuma wani malamai suka ce ba alhadis lil marid wal aib bane tsarin bayani ne kamar yadda wani malami mai kai imam Bukhari ya ce hadisi ne babi ne da yake da alaka da babu da muka gama amma da ya zo kawai sai ya ƙara fitar da shi a matsayin babi cewa hadisi ne wanda zai zo ya magana akan tsakanin mara lafiya da mara lafiya mara lafiya wani irin abu da yake faruwa wani irin mara lafiya take tabbatuwa a tsakanin su mai lafiya ya tambaye da mara lafiya wane irin lada zai zama حدثنا قيس بن حفص وندا يا رسول كيف قلبي له شكرا تدري بيدا جلنا بقول قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال اخبرني ابي yace kaga Ja'far bin Abdullah bin Al-Asad kenan shi ya ga Anas bin Malik shi wannan Ja'far dan ko Anas bin Malik ne kenan kaga babban tabi'i anna Abu Bakr ibn Juzu Abu Bakr ibn Juzu wato ya zantar da shi wa Muhammad bin Al-Muqaddir fi lafin min ahli masjid ya zantar da su cikin wasu mutane daga cikin mutanen masallaci almajiran da suke zama a masallaci adu Umar bin al-Hakam ibn Rabi al-Ansari sun tafi kai da wannan wato mara lafiya Umar ibn al-Hakam al-Ansari qalu ya aba hafs sai suka ce ya abu hafs hadithna kaga hadithna zantar da mu ya halatta in ka je gai da mara lafiya wato idan za ka ji amfanuwa da shi dangane da shi za ka fara kawo wannan dantar na farko cewa mara lafiya idan ka ga yanayin da yake ciki ba zai hana ji ya magana ba a su magabata idan suka je gurin malami bai da lafiya a lokacin da ya fi kwanta ba in za a amfani da shi mutukar zai iya magana to ana buƙatar a ji wani abu daga bakin to ya daga ya kamata ka duba zarfin zaman da zarfin magana to a daidai wannan lokacin sun je gurin da sun san malami ne sun ce hadisna قال في تميم جابر بن عبد الله قال da suka ga yanayin sa yanayi ne da za a iya magana da shi har ya magana da suka ce mun ya da yake na ji dalu na Abdullahi ya ce da mijin Nabi sallallahu alaihi wa sallam na ji annabi kira da miji Allah ta fada gare ni sai ya kawo musu hadisi da yake da alaka da abin da suka zo yi ya kula yana cewa man adam marida duk wanda ya zo kai da mara lafiya khada bi rahmati ya kudo da cikin rahama shi mara lafiya suke tafiya ba malamin yana ba su wannan amsar ya kuda ne cikin tsakiyar rama hatta idan ka ada istaqara fiha ya kudo yana ta tafiya a cikin ta hatta wa har sai ya zo gurin mara lafiyar ya zauna istaqara fiha sai ya tabbata a cikin wato ita wannan ne ita rahama gaba ɗaya saboda ruwa cikin ta kamar ruwa da yake ta tafiya a cikin ta yana zuwa da ya zauna ya shiga tsakiyar ruwa sai waka hadisi da yake da alaka da da abin da suka so yi to ya halatta ka je gurin mara lafiya ka iya yin magana da shi matukar ka lura da cewa magana da za ka yi ba za ta dame ka kamar yadda ake yawan ba da misali to ya je duba mara lafiya kuma yana tambaye ta me ya zabe ka kaza ne sannan da aka yi kaza da ka je gurin likita da ya kai kaza ne ana zai gyara rage ce kai da wannan rashin lafiya ka kiran sa ba wani ya rasu wannan wanda ba a gari kaza lokacin da wai da lafiya ai dan wannan ciwon da zai juya ga lone ne ko ba haka bane wallahi haka ne wanda wanda kuwa ya ji wai ce wai wai ce me me yake da mu ke me yake da mu ke ji zama da hada to da ya ji to ka zo kana ta gaya man cewa wani ya mutu sannan a gari kaza wani ma irin wannan ciwon ya yake to yanzu da yake da mu ke ji zama da hada kawai ya dace dai to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura kai za ka duba yanayi idan akwai mara lafiya da zuwan ka su yi rawa yana ɗauke makewa idan ka lura da haka sosai ka zama a kawo masa naman sakamakon sun yi shi kaɗai yawa kai dai ka yi kira sannan idan in ya ci ya rage ya san ba fa ne ba amma sai kamata ya gama rabewa a kawo wani a kawo nama ya ce ya rasu ka ci a ba ku ta mara lafiya sai a hankali ka ɗauka ka ci ita ga da yawa wasu masu jinya sai mutum ya je jinya ta kiwi uku sai ga ya yi kuskure saboda shi ba fito ya je koya mana lafiya ba ruwanka sallah ma ya koya ba ruwan sa wallahi kawai a kawo abinci ne a yi ambaliya saboda ne rizqo za ka wallahi wa ilayhi yana ganin cewa kawai tutu daga sama ake ke to saboda haka wannan shine abin da ake so a a lura da shi to babi na karshe da za mu tsaya shi ne na ga hadisin bai da tsawo shi ne babu man sallah inda al babu da yake magana akan wato kaga nan abuwan gashi nan ma a je ba ne da hadisi yasa babu da hadisi ne da bari babu da yake magana akan yin magana ga mara lafiya wala aidi da bai gaida mara lafiya ya ya halatta tattauna ke sai daga ya nuna mun lil hadisi a ce babu da hadisi lil marid wal aidi babu da yake magana akan cewa shi wanda ya je da mara lafiya zai iya yin magana ko kuma shi mara lafiya zai iya magana da wanda yake gai babu man sallah ainihin nabi babu da yake magana a kan wanda yake sallah da na kula a gurin mara lafiya حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء قال عن ابن عمر ابن صفوان عبد الله بن عمر بن صفوان